wannan karatu ko kuma goron sallah da muka faro na tajwidi insha Allah subhanahu wataala yau muna asabar ko sha shida ko sha bakwai ne sha takwas ko ga watan zulhijja shekara ta 1441 wanda ke yayi daidai da bakwai ne ko takwas ne takwas ga watan august shekara ta 2020 insha Allah subhanahu wataala zamu ci gaba da wannan karatu kamar yadda Allah ba mu iko muka faro zamu fara da hidayatul mustafid insha Allah ta'ala a darasin da ya gabata jiya mun ji bayani akan abin da ya shafi ahkamun nuni sakina ko kuma bayan mukaddima mun ji ahkamun nuni sakina mun ji bayani kuma akan abin da ya shafi ahkamul isti'aza wal basmala fi awwal sura da kuma bainas suratayn kuma mun ji abin da ya shafi ma'anar izhar da idgam za mu tashi iglab ne ko? to Allah shi mana jagora Allah kuma alimina sawaba wajen nibin al'akhta malam ya ci gaba da cewa ma haddul iglab lugatan wastilahan kada manta in aka ce alhaddu ana nufin a tarif zakunla khaira menene ma'anan izahari a wajen malaman luga menene ma'anansa a wajen malaman tajwidi amma lugatan fahuwa tahwilu shay'i an wajhihi idan aka ce al-iqlab a wajen malaman luga shine a juyar da abu gabarin fuskar sa duk wani abu idan aka juyar da shi fuskar sa ta koma baya bayan sai dawo gaba shikenan an yi iqlab an yi iqlab wa amma istilahan amma bisa ga binciken malaman tajwidi shine fa huwa ja'alu harfin makana harfin akhar a juyar da wani harafi a sanya wani harafi wajen wani harafi ma amra'atil gunna tare da kulawa da gunna kenan kaga wannan in an ce wani harafi ne za a idan aka samu wani harafi sai a sanya wani harafi wajen wani harafi kenan nunu sakina tanwin za a canja su sai a kawo mene sai a kawo mimun kenan ita ce wannan wacan nan mimun da ake mata ibara da mimun mukhfa mimun mukhfa kamar yadda muka yi bayani a cikin kitabul tajwid ba mukhaffafatan bane huwa kalbin nunu sakinati aw tanwin miman mukfatan wannan shine ita shine kalmar da ita ce kalmar tafi dacewa insha Allah sabanin mukhaffafatan da akan sa mun ga cewa mukhaffaf kishiya ne na mushaddad Allah shi mana agaji ma mura'atil gunna tare da kiyaye gunna fihi ma a cikin kitabut tajwid ko fihi ma a cikinsu mai da muke nan annun sakina da kuma attanwin nuqallibu wahidin min hadaini thumma nura'i algunna ba'da al-ikhfa wato ma'ana zamu zo da da nunun sakina ko kuma tanwini zamu gansu a rubuce to sai mu juyar da su wajen karantawa mu mai da su mene mimun idan mun mai da su mimun sannan sai mu ɓoye in mun ɓoye sannan kuma sai mu zo da gunna tare duk wani ana son ka ɗabbaka shi ne a lokaci ɗaya ba tare da an samu jinkiri ba kamar yadda mun gani a baya kam huruful iqlab huruf wa harfun wahidun wa huwa ba harfin iqlab yana da harafi guda ɗaya shine ba'un ma amsalatu zalika misalihu inda nunu min kilmatain misalin sa wajen mimu a kalma daya shine min ba'di min ba'di idan muka lura da kyau a wajen rubutu za mu ga an rubuta wata mimin ko a wajen iglabi din ta danyo ƙasa haka ana ce mata mimun saƙita mimun saƙita akwai kuma wata mimun da za mu ganta kamar haka ita wucin nan mimun hiya alamatu alwakfil lazim ne alama ne na alwakful lazim idan muka dauki waɗansu gwaraidacin alkurani kamar misalin inna ma yastajibu alladhina yasma'un zamu ga alaman ta a sama a musafil madani a bangaren hagu zamu ga alaman itocen can mimun din a sama to wannan ana son ne idan ka zo nan ka tsaya akwai gurare guda wajen goma sha ɗaya ne ko kuma makamancin haka da malaman tajwidi suka kawo cewa lokacin da mala'ika jibril ya zo ke karanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani to an samu ya tsaya a wadansu gurare to su ne sai aka yi musu alama da wucin nan mimudin alamatu lokfin lazim ana ce musu kuma waqfu jibril idan mun sami allah alhidatul ababin nan almuktasarun fi ilmi tajwid yana na a ciki insha Allah ana ce mishi waqfu jibril waqfu jibril kamar yadda malaman su kawo sannan kuma wala yahzunka qawluhum suratu yasin ko kuma fala yahzunka ne na'am wala yahzunka qawluhum za ga an sami mu din a sama alamatu lokfin lazim kenan to duk lokacin da muka samu wancan namin din an rubuta wutsiyanta yayi ƙasa akan nunin sakina na nuna mana cewa ko tanwini zamu kalbin nunin sakina din ko tanwini mu bari su mimin ne wacce za a ji ta a cikin lafazi kawai ko kuma za a za a ji ta an yi ikhfa'in ta kafin ba'un wa min kalima ينبت لكم ومثال التنوين مثال التنوين والله سميع بصير عليم بما كانوا kamar yadda magani cikin kitabu tajud za a ba malabba za a rufe baki ga baki da wannan shine abin da yafi inganci amma ba cewa za a bar kafa tsakankanin labba guda biyu wannan gaskiya babu ba shi da inganci Allahu alam ba shi da isnadi mai karfi ma haddul ikhfa lugatan wastilahan menene ma'anin ikhfa'i na'am wajen malaman luga da kuma istilahin malaman tajwidi sakamakon binciken malaman tajwidi amma lugatan fa huwa satru ma'anan ikhfa'i shine boyewa ga makanan kowa na kallo idan ne haka ina koyi shi ko a gana yi ikfa'i kenan jazakumullahu khaira wa amma istilahan fa huwa ibaratun anin nutqi bi harfin sakinin wajen binciken malaman tajwidi kuma ibaratun idan aka ce al ikhfa ibara ce phrase ne kalma ce jumaila ce akan kawo anin nutqi don bayani kan yin furuci bi harfin da wani harfi sakinin wanda ke mai ɗauri idan aka ce sakin bi ma'ana arin arin wanda yake tsaraitacce ma'ana wanda ke bashi da wasali ai khalin ma'anar kalmar arin yana da ma'anar khalin ai allazi khala anil haraka arin anil haraka au khalin anil haraka kenan idan ka zo zai ikhfa'i za mu samu nunin sakina ba ta da mene ba ta da wasali za mu sami ta vowels ba ta da wasali kwata-kwata arin au khalin an tashdidi ba ta da wasali ba ta da kuma shadda har ila yau ala sifatin bisa ga wajen sifa bainal izharu idgam wanda ke tsakanin izhari da idgami ma baqa'il gunnati fil harfil awwal tare da tabbatuwan gunna ga harafin farko wani harafi kenan annun as-sakina ko tanwini don su ne za yi ikhfa'in su ko wa huwa nun as-sakina wa tanwin shine malam yace shine nun as-sakina tanwini wannan al-harful awwal din kenan nan zamu boye zamu ikhfa'i idan muka yi ikhfa'i daga nan kuma sai mu mene daga nan kuma sai mu gunna kenan kaga ikhfa'i na tare da gunna izahari za a ji gunna amma wace irin gunna asliya idigami da al-idigami bi gunna da kuma al-ikhfa da kuma al-iklab za a ji gunna ko wace irin gunna gunna sinaiya allati tuqaddar miqdar harakatayn ijlis huna ijlis ijlis huna baka ji ni Allah ya samu dace كم حروف الإخفاء حرف إخفاء نوني حروفه خمسة عشرة حرف إخفاء قداغو مشابيني آه. أوائل كلمات هذا البيت المجموعة كو ودن داكا تترسى أفرق فرق كلمة موانا بيت دين صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تكن ظالما منجي cewa harufin ikhfa'i din guda goma sha biyar ne ko su ne aka kawo mana su a farko farkon kalmomin wannan baiti akwai sad zal sa kaf jim shin qaf dal adal ta zai fa ta sai dad sannan kuma sai za'un ma amsila zalika me misalin haka misalin nun inda sad misalin nun a wajen صاد شيني كمان هكا الذين هم عن صلاتهم ساهون ص ص ص كما ان زام فدي صاد هكا زامو دبك إفائم يكون الإخفاء بمشاركة الحرف المخفى عن صلاتهم عن ص كما ان ذاك كورر صاد haka ake son a ji gunnan ta zama mufakhama ana kaura gunna ta ikhfa'i a wajen harafin sad da kuma ta da za da qaf da kuma dad za mu iya haka mu ce gunnatul ikhfa' جنة الإخفاء تكون مفخمة مفخمة وماذا ومرققة تكون ألا تكون جنة الإخفاء مفخمة عند كم حرف صاد ضاد ط ظ siqaf to din da muka samu nun saki na kafin ɗaya daga cikin waɗannan harufan sai mu kaurar gunna din sai mu kaurar gunna din sannan kuma taku wa takunu murakkaka inda baqil huruf kamar misali mene sin fa ta zai نعم فاء نعم ذال دال شين كاف نعم باون اي اي اقلابي نيكو يا بارك الله فيكم وعليكم السلام ورحمه الله جيم ana akwai kha'un wajen mufakka ma akwai kha'un to in ka je wannan kira abu abu ja'far ne ko al-munkhanika yana yin itfa'i nan gurin shi to ba za mu yi itibari da wannan ba alƙa'algabin nan ƙa'idojin da aka itifaki a kai galibi shi ne za mu kula da shi ko wasayun gizo na nan ma zai ikfa'i shi ma a nan gudun to Allah ka samu dace mun fance su ko su kenan kuku da saura to bar mu gani ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku sha hudu sha biyar aga shi kenan yanzu ta kammala ta kammala al'adadu na'am wa min kalimatin misalin ikhfa'i wajen kalma akwai unsurna انصرنا والتنوين قوما صالحين قوما صالحين وقس على ذلك باقي الأحرف المذكورة سيكا كياسي كان هكا سورا حرفا دا أي كياسي na sauran harufan akan waɗannan harufan da aka kawo duk lokacin da kaga ikhfa kaga nuna sakina ko tanwini gaba sai ka samu ɗaya daga cikin harufan ikhfa'i to shikenan sai ka dabbaka ikhfa'i amma wajen waɗannan haruffan guda biyar takunu gunnatul ikhfa mufakhama wa inda albaqi takun murakkaka almimu sakina kama halatar laha mimu sakina tana da halaye nawa ne laha salasu halat tana da halaye guda uku me yasa ka ce salasu halat ba ce salasatu halat ba a nan saboda lafzul hal yuzakkar wa yu'annas ka iya cewa hazihi halatun haza halatun a hazihi hal haza hal la in ka ce hal to lafazin hal yuzakkar wa yu'annas zaka iya tazkirin sa zaka iya tanisin sa kun gani sai zaka ce salasu halat wa in kana nan bi itibari al'adad da ma'dud ko za ma ka iya fitar da haka sannan kaman harfu ne zaka iya tazkirin sa zaka iya tanifin sa zaka iya cewa hadha harful jim aw hadhihi harful jim amma hadha harful jim akawa saboda munasaba da ismul al-musharu ilayhi harf din ko mu samu rasail da aka rubuta akan al-muzakkar wal muannath za mu gansu insha Allah laha salasu halat mim sakina tana da halaye guda uku idgamun wa ikhfa'un wa izharun wa tudgamin fi mithliha bi gunnatin kamila ana idgamun mim sakina cikin mimin irinta da gunna mafi kamala idza wujida ba'daha mimun idan aka sami mimun a gabanta wa yusamma idgamun mutamathilain ana ce mishi idgamun mutamathilain لهم مثلا ولكم ما في الأرض إذا منا ورشكو وكم رواية الخلف ولكم ما كسبتم فإذا ما كنت بيقولنا بس مرتبو بنسا مرتبو بنتا أكوي مراتب الغنّة kamar haka akwai akwai akmal gunna wacce kan zanto akmal tafi zantowa da siffar kamala sai kuma wuce nam za mu yi tarayya ne ga baki difa akwai gunna wacce takan zanto akmal sai kuma gunna takan zanto mece na'am kamila kami la sai kuma gunna wacce kan zanto na kisa ko to ina gunna ne ina gunna ta kan zanto akmal shine lokacin ta zo mimun ta zo ko kuma nunin ta zanta ta zama mai ne ta zanto da tashdidi ko da ko wajen idgami ne lokacin da aka yi ikfa gunna ta arhalful mukhfa za ta zama kamila sai kuma lokacin da aka yi izhar muzahara gunna muzahara kamar misali lokacin da ka yi izhari ko in huwa illa domin a nan gudan za ka za mu ji gunna to ba za a ji gunnan kamila ba za ta zanto na kisa lokacin da aka yi gunnatul muhfa a lokacin za a ji gunnan kamila ce sai kuma gunnatu maza lokacin iklabi fa ita ma kamila ce ko halatul iklab ko kuma kalb da kaɗin jini shi in samun shi ba ya tsarki saboda aka bincika wani waɗannan kwanar samun lokacin da harafin gunna ya zo da shadda summa gunna nan tafi kamala inna tafi kamala haka nan lokacin da aka yi idgam na nunu sakina cikin mimun ko nunun min malja malakum min malja haka nan ko lokacin da aka yi idgami cikin nunun in na kulu illa taronka amma lokacin da aka yi zahari za a ji asalin gunna ne kawai bi mana ta kunun gunna hina idin na kisa inhu inhu annamt annamt za mu ji asalin gunna ne lokacin da aka yi idigami zai zama akamalin na jan shi ne bayani yanzu ko lokacin da aka yi digam nunin sakina da tanwin cikin nunin da mimun za zama akmal bari mu da rubuta ko lokacin idigam na nunin sakina ko kuma mene tanwini cikin nan cikin nonin da memun ko kuma idigam na mene na almimus sakina cikin memun irwanta ko shi ma ya kunu akmal lahum masala lahum masala shi ma haka zai zanto insha Allah sai na yawon dawawun shi ma shi ma kenan zai kasance kar wannan halin halin da aka yi idigami wa in kana in ya alam wa in kana waɗansu suna ganin a mushaddad ne kawai mushaddad ne kawai kenan a ra'ayin wasu malamai suna fahimtar lokacin da aka yi idigamin nuni sakina cikin nuna sakina ko ta mai cikin wawun da ya'un ai wannan gunnan ba na mudigan fihi bane to kaga kenan gunnan ba za ta zama akmal ba ta fi zama gurin mushaddad kamar idan muka idiga mun nuna sakina ko mimu sakina ko tanwini cikin cikin mimin ko min ko nunin shikenan nan tafi kamala saboda mudigam da mudigam fihi dukan suna da gunna a lokacin Allahu alam na'am wa tukfa inda alba'i bi gunna ana ikhfa'in ita mim sakina wajen ba'un bi gunna da gunna wa yusamma ikhfa'in shafawiyya ana ce mishi ikhfa shafawi kamar yadda muka gani jiya misaluhu misalin sa tarmihim bi hijara wa hum bil akhirah yayin da muka zo da mimun yayin da muka karanta tarmihim bi hijara na zami ikhfa'in mimun wajen ba'un mun fahimci wannan ko to a wannan gurin a riwayar kalun da ibn kafir su suna yin sila ne abdullahi ibn kafir tarumihimu bi hijara kamar haka wa humu bil akhirah haka ma wajen idgham mutamathilan ko idgham mithlain shi ma nan suna yin sila ne na mimul jam'i ina ji mun yi bayani cikin kitabut tajwid wa shibu zalika da abin da ya kama da haka wa tazharu inda baqil huruf wa tuzharu ana izharin ita mimun din inda baqil huruf wajen sauran harufa lakinnaha sai dai ita mimun din yayin izharinta wajen sauran harufa ko kuma yayin izharinta inda ba'i wal fa ashaddu izharan an fi tsananta daura mimun sakina din ba don komai ba saboda liqurbiha wal ittihadin fa'rifi kamar yadda muka rita cikin tufatul atfal ko wa yusamma izharin shafawiyya ana ce mishi izhar shafawi misalihu misalin sa wa hum fiha wa hum fiha alaihim waladdallin faslun fiha kamil mim wan nun almushaddadatain ma hukumul mim wan nun mushaddadatain me hukuncin mim da nun masu shadda hukumuhuma izharu gunnatin hukuncin shine za a bayyana da gunna almim wan nun hala tashdidihima nun da mim lokacin da suka zo da shadda za a musu gunna wace iri gunna sina'iya kuma wace iri kamila ko akmal akmal za a yi kaman minal jinnati wan nas min aljinna wannan zami gunna harka biyu to anan ba shi halasta min aljinna kai gunna harka biyu wannan amma kai gunna harka daya ba shi halasta saboda mene tunda gunna da iyakanta shine mene harka biyu kawai kada gaza kada kuma ta karu akan haka na farko kenan sannan kuma idan ka tabbatar da hukunci na yin gunna harka biyu a mimin nunin ɗin farko to ta biyu ma haka dole haka za ka yi wanda yana daga cikin maganin ibn jazari wallafzu fi nazirihi ka mislihi wa nahawu da misalin summa lamma sunanan da ka zami harka biyu falgunna lazimatul lahuma gunna siffa ce wacce take lazimtar mimun da kuma nonon fasulun fi ahkami al-al-ma'rifa wannan fasali kuma zai mana magana ne akan al-al-ma'rifa watan al wanda ake mannawa a jikin suna alif da lam ko wanda aka manna a jikin suna al-al-ma'rifa idza waqa'at qabla hurufil hija kam halatan laha al wacce akan zo da ita domin ta'rifin suna idan ta zo kafin huruful hija tana da halaye nawa ne malam yace la halatan tana da halaye guda biyu qamariyatun wa shamsiyatun akwai kamariya akwai kuma shamsiya lamun da ake ce mata kamariya da kuma wace ake mata ce mata shamsiya mahiyar lamul kamariya yalwaqi ubadaha harfun min hurufil min hadhihi huruf ita ce wace aka samu ɗaya daga cikin waɗannan harufan ya zo a gabanta wahiya harfan su ne ibigi hajjaka wa kafa qima misalu zalika misalin haka al'an'am wa min al'an'am wa minal a dan daga shi mun ji minal sai gaba sai aka ce mene a ma'ana sai aka samu alhamza to anan ya wajaba izharin ita lamun din ya ne izharin shine aji ta furuci ka daure ta tsantsa al shine izharin kawai sannan kuma sai albarru innahu huwal barrur rahim albarru alba mun sami ba'un saboda aka sami izhari ko kamar da yadda muka ji a cikin kitabut tajwid al-ghamam al-ghamam nan mun sami al-hamim al-hamim nan mun sami al-janna nan mun sami al-kauthar nan mun sami al-wildan mun sami al-khair mun sami al-fitna mun sami العافين من سامي القمر من سامي اليوم من سامي المال sannan sai muka sami ha'un a misali na karki shine alhuda zamu izhari wa ma ashbaha zalika da duk wani misali da ya kama da wannan misalin da muka gani وتسمى لاما كمريا انا ce mata lamun kamariya bi ma'ana annaha tazharu domin tana ita lamun din tana bayyanantuwa misal lamil kamar misalin lamun dake cikin kalmar al-qamar ma hiya lamun shamsiyya menene ma'anar lamun shamsiyya hiya alwaqi ba'da 14 harfan ita ce wacce aka samu ɗaya daga cikin harfan nan guda 14 a gabanta المجموعة في أوائل كلمة هذا البيت وأن أكتترى سأفرق فرقم كلمة موانا بيتي طيب ثم صل رحما تفص ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم مثال ذلك الطامة غطاكو الصاخة من سامي صاد وكيس على ذلك سيكا كياسي أكن هكا ما علامة الكمرية والشمسية منين علامة kamariya da shamsiya mana idan ka kamariya ta za ka gane ta to alamul kamariya ita takan zo sakina ce misali al-abarar al afwan al-abarar ga alamun shamsiya nan ko? ta zo da mene fado sukun idan da zan sami wannan misali ashamsu ashamsu ita wacce nan lamun din zamu idiga mata cikin shinin ko to alaman ita alamun shamsiya shine mene shine zamu ga harfin da ke gaban ta yazo mushaddad watan ita ba a rubuta komai akan ta sai dai harfin da ke gaban ta ne zai zo mushaddad mushaddad alamatul kamariya aljazmu to nan ita lamun din mu'raba ce ko kuma ko kuma mabniya ce na'am mabniya ce ko wannan haka yake to amma jazma ce za a gani za a gani akan dogogon kuskun to Allah ka samu dace za a gaskun ne akan ta ba jizma ba tare da mai fada wa alamatu shamsiya ashadda alaman ita shamsiya shine za a sami harafin da ke gabanta mushaddad faslun fi akamil lamil waqi' la lamil waqi' fil fi'l fasali kan aukancin hukuncin lamun da yazo a cikin allamil waqi'a fil fi'l lamun da tazo a cikin fi'li ma hukumul lamil waqi'a fil fi'l menene hukuncin lamun din ta zuwa cikin fi'ili yajibu izharuha mutlaqan ya wajiba a bayyana da ita kai tsaye kawai da yace mutlaqan yana nufin sawa'un kana al fi'lu madiyan yana nufin cikin fi'ili ko ko mene ko ko cikin afwan ma hukumul lamil waqi'a fil fi'l ko to abinda yake nufi da sawa'an shine kana alfi'il madiyan shin a fi'ili madi ne koko fi'ilin ya zanto amri ne koko ya zanto mudari'i وتلحق الماضي في أخيه تنا زواني ما فعل ماضي أكركنسا ووسطه لكم تكنسا أما الأمر ففي آخره أما مثال أمر تكن زوني أكركن فعل أمر مثال فعل الماضي مثال فعل الماضي na akwai marifa alfi'ilul madi kamar yadda muka ji wajen nahawu ja'alna nan mun daura nunin ko a mun daura lamun faqad ja'alna liwaliyihi sultana ja'alna ja'al yadda muka daure ta ka shine ma'anan shi izhar wa qulna qulna lahum kunu qiradah Allah ka kare mu daga la'antarka sai kuma dhalalna lal lamun ta biyu waltaqa waltaqa alma'u ala amrin qad qudir waltaqa ga lamun din nan ita ma zamu ji ta a cikin furci to nan lamun ta zanto muzhara ta zanto muzhara me yasa za mu ta izhari saboda ba a samu lamun irin ta ba ko kuma ra'un a gaban ta ba don an samu lamun irin ta ko ra'un za a yi izahari ne wa misali fi'ilil amri salin fi'ili amri kuma kul na'am wa antum dakhirun kul na'am kul na'am zamu izaharin ta saboda ba a sami lamun ko kuma rawa a gaban ta ba faslun fi ahkamil idgham wannan kuma fasali malam zai mana bayani ne akan ahkamul idgham ma huwa al-idgham amma ina ganin kafin mu ci gaba bari mu dan rubuta abin nan na musaha barakallahu fikum bari mu yi kokari duk da na sa akwai ta'arifi muna tare su a cikin littafanmu mu amma bari mu da rubuta wannan wanda ke zai fa'ida insha Allah al'idigam ya kasu kashi hudu ko? akwai idigam na الحرفان المتماثلان أقول كما الحرفان متقا متقاربان متقاربان عفوا سيكما الحرفان متجاه nisan to akwai kuma ɗayan mutaba idan afon mutaba idan sai dai shi wannan mutaba idani hukuncin shi a kowace ƙira'a izahari ne kawai to shi yasa ba a cika kula da wani ba a cika kula da shi ba saboda hukuncin shi kawai izahari ne za a yi to tarifi mutamathilan humal harfanil wal harfanil ladhani ittafaqa ittafaqa bari mu ce khattan warasma to za fa mu aiki yanzu idan aka ce mutamathilan kuma alharfanin ladani ittafaqa khattan warasma sune harfan da suka ittifaki khattan jazakumullahu khairan tare da kai khattan warasman wajen yadda ake rubuta su da kuma yadda ake faɗansu duk sun yi tufaki misali yanzu da yadda na rubuta wannan a haka na rubuta wannan ko to me su na wannan wannan fa shikenan mun fanci wannan ko to yanzu za mu kalli jerin gwano na huruful jaiya na'am na'am na'am وهما الحرفان اللذان اتفقا na'am na'am na'am eh akwai akwai wata kalma cin nan da na abin nan ya kamata ya zama ne kuma harfanin ladani tafaka isman wa rasma yanzu ya zabi bajja bito ko jazakumullahu khaira to kaga kaga amfanin kallon abin da aka rubuta kenan amfanin kallon abin da aka rubuta kenan kuma harfanin lazani tafaka rasman isman wa rasman domin waɗannan duka sunansu da na farko kenan yanda kuma ake rubuta su iri ɗaya ne kaga da sun ittifaki mun fahimci wannan ko to yanzu ba za mu kalli huruful ja'iya ne tun daga farko hakar ke sai mu fitar da mutamathilan na cikin alkur'ani yan uwa to ya alarmomi sai mu shirya a sai su shirya alarmomi to huruful ja'iya alhamza shine farko ko ko kuma alif shine farko sai wani harafi ba'un ko to ina ka sami mutamathilani ba'un a cikin alkur'ani na'am fal yaktub fal yaktub mene bainakum katibun ko ko bainahum na'am bainakum fal yaktub bainakum fal yaktub bainakum ga ba'un da ba'un ko nan za mu yi diga mu ba'un ta farko cikin ta biyu da fatha to wannan kenan Allah saka da alheri sai kuma na ta'un da ta'un afwan kafin mu ci gaba wal yaktub ne ko jazakumullahu khaira kafin mu ci gaba mun ga mutamasilani ya kaskashi uku jiya akwai kabir da sagir da mutlaq ko to har ila yau kuma an kasa shi mutamathilan kashi biyu muttafaq alaihi da kuma muktalaf fihi muktalaf fihi muttafaq alaihi shine zamu gani yanzu kowace kira'a kake yi ana yi mana kowace riwaya kake yi za ka yi wannan idigami din shi yana da mutafaka laihi minal mutamathilai to za mu gana ta'un ne yanzu na'am kamar misalin mini jazakumullah khaira kanat ta'tihim kanat ta'tihim ga ta'un da ta'un ko barakallahu fikum an samu na sa'un ba a samu na sa'un ba sai a riwayan su shi kawai haythu saqibtumuhum shi kan zo haythu saqibtumuhum haka za ya kara to daga sa'un sai kuma jimun babu na jimun ko sai kuma ha'un ko akwai na ha'un Na'am? An sami ha'un da ha'un sun haɗu a cikin suratul kafi ko? Amma wannan ba mutafaka lahi ba ne, wannan mutalafi ne, domin susi shi ke idigami. La'abarahu hatta, la'abarah hatta, la'abarah hatta. To Allah ka samu dace. Sannan kuma sai ha'un sai ha'un ko? kha'un akwai wani harafi guda ɗaya a cikin Qur'ani shi la yudgamu la yudig la yudgimu wa la yudgamu fihi harafin alhamza shi kwata kwata ba mishi idgami ko ko izhari Allah ka samu dace sannan kuma sai dalin ko na'am wa qad dakhalu زامي دقام دال في الدال هذا من باب مثلين هذا من باب مثلين جزاكم الله خيرا نعم سي ذال شما بابنا ذال بابنا ذال to daga nan kuma sai wani harfi bayan zalun muna da afwan afwan afwan akwai na zalun eh ba ina jin ma shi dai ne ko in zahaba jazakumullah khaira jazakumullah khaira wa zannuni iz zahaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alayhi fanada zami diga mun zalun cikin zalun to daga zalun sai ra'un ko na'am misalin na ra'un na wazkur rabbaka haka ne wazkur sai rabbaka ko jazakumullah khaira wazkur rabbaka zamu idigamin ra'un cikin ra'un na'am sai zayun akwai na zayun ba na zayun ko Allah ka samu dace bayan zayin kuma sai wani harafi jama'a mu taso ga baki da sannan sai sinun ko to akwai ni sinun shi ma babu ni sinun babu ni sinun a cikin mutamathilani almuttafaq alayhi insha Allah sannan sai shinun shi ma babu ni shinun sannan kuma sai mene sad shi ma babu na sad ko akwai hmm sai dod shi ma babu dod sannan kuma sai wani harafi sai ta akwai ta shi ma babu ta insha Allah zo babu akwai zo'un na'am na'am ilimu medicine yauwa in zalamu za'un ne ko zalun ne aka yi digami cikin za'un jazakumullah khaira na'am sai kuma meni na'am ainun ko to akwai na ainun eh mana cikin suratul kafi akwai zalika ta'wilu ma lam tasta alayhi sabra shine guda dai koko doni a na karken ne mai idigami muttafaq alaihi insha Allah ta'ala ai je je ba an ganta kafi ba yawa jazakumullahu khaira guda biyu ne daya muttafaq alaihi daya kuma mukhtalafihi don na farkon ta'wili ma lam tastati ma lam tastati'u ma lam na karke kenan zalika ta'wili ma lam tastati alaihi to amma na farkon fa to shi ma haka to guda biyu kenan to Allah saka dalili Allah ma kiyaye da kyau jazakumullahu khaira tastati zami idigamin harafin ainihin cikin ainihin ko? na'am to sai kuma wani harafi to akwai na gainun? sai aduwan susi sai aduwan susi ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه نعم سيكون مني أشهد أن الله ده inda Allah ya ba mu iko muka samu dama can gaba to za mu yi a ruwayin susi insha Allah za a yi wata daura ko da na kwana biyu ne a ruwayin susi ko uku na'am sai kuma daga ganin sai mene sai ainun ainun ne muka ji sai fa'un to misalin fa'un suratul isra'i iza wannan na'am fala yusrif fil qatl kai jar fala yusrif fil qatl zamu idiga mun fa'un cikin fa'un ko na'am kafin fa kafin bashi ba da kafin ko to sai wani harbi kuma na'am daga kafin sai kafin ko to ina na kafin akwai na kafin amma shi mawjud ne bi kalimatin aynama takunu yudrikumul maut Allah yayi gaskiya nan zamu yi digamin kafin cikin kafin kaf fil kaf kafi kaf na'am sai kuma lamun ko shi kuma na'am ai ka kuma da mu baya da da nuna sakina ko qul lakum mi'adu yawmin la tastakhiruna an sa'atan qul lakum domin ga lamu qul ko sannan sai muka sami lakum zamu diga mun lamu cikin lamun ko na yau barakallahu fikum na'am na'am tamam tamam tamam kusan ma duka da lamul fi'lin ne insha Allah na'am sai kuma wani harfi sannan sai mimin ko a wannan ai shi wannan common noun ne shi wannan common noun ne lahum masala na'am sai kuma wanne sai na nunin ko shi ma wannan kuma noun ne in naqulu illa taraka ba'd alihatina shi yasa idan ka je wajen waɗansu mutane ku duba nan mun yi idigam nuni sakina cikin nunin mutaharika ko to a wajen waɗansu malamai idigam huruful idigam guda biyan ne ba guda shida bane ban sani mun gane wannan ko huruful idigam guda biyar ne saboda idan yarmuluna su suna cire nunin domin idan kai idigamin nun cikin nunin nun sakina cikin nun mutaharrika wannan haza min babi mene min ba mutamathalain to sai suka cire wayar mulu wayar mulu shine harfin su a gurin su bidunin nun wa yar mu lo shi ke na harfin idigam su a wajensu wasu kuma yarmuluna kaga bambanci tsakinkanin harfin da ke nan da nan ko shi ne mene non kawai Allah ka samu dace kuma idan ka kalli maganin sai ga mai gaskiya ne zai ga gaskiya ne to tare da kai na'am mun ga na nonin da nonin ko sai wawun da wawun akwai mana arafi mu shiga cikin arafi amfal wallazina awaw wa nasaru a awaw wa nasaru za mu yi digamin wawun cikin wawun ko? a wawwa nasaru shi ma min babin mutamathalin ne na'am sai sai haun ko shi ne guda ɗaya shi ma ina niki guda ɗaya ne shi ma ko a guda biyu ne suratun nahali aina ma aina ma yi wa jihu la ya bi khair guda biyu ne kuma an sami su a kalma ɗaya
يوجهه لا يأتي بخير
وعليكم السلام نعم أينما يوجهه إدغام الها في الها تو ai shi kenan yanzu mun gama da namu ta matsalan ko to yan uwa kamar yadda muke bayani wan na yaun to kamar wanne iyaya iyaya banda wannan idigamin ko da ke yutabar tunda i ga yawon ta farko saki na ga ta biyu ko iyaya shi ma kaga za mu iya sa shi insha Allah ta'ala yayi wa iyaya farhabun wa iyaya sai dai ki lura da kyau iyaya shi an same shi ne a guda kalma guda ɗaya kawai sabanin waɗannan yojihu wajaha da ha'ud damir ne ko sai aka same su rasman an haɗe ba sani ba in wani mafi wani ko iyaya kalma ɗaya ce kawai ana sani idan za a sami idgamin ya zama tsakankanin kalmomi guda biyu ko da an haɗe su wajen rubutu an rubuta su da rasami guda ɗaya insha Allah ta'ala amma na shi ma na kiya shiga sai dai wanda muke wanda muke gani a nan sunan za ga dukkan su kalmomi biyu ne ko dai kalmomi biyu baro-baro haka kaman wal yaktub bainakum ko kuma kaga kalma kaman nan yudrikum yudriku ne yudriku ko daga adraka yudriku wannan kuma lamiri ne na na kafin ko kaman yuwajjihu yuwajjihu daga wajjaha sai lamirin ha'un to iyaka ko wani za ka kalma ɗaya ce mun bance shi ko? na? na? na ƙarken nan ba? ok ba gani ne? to na ƙarke kuke? aina ma yi wa jihu ga yadda kalmar tattanan أينما يوجهه لا يأتي بخير akwai kuma wace ce aka faɗo? wa man yukrihunna fa inna allaha min ba'di ikrahihinna ghafurur rahim ko to Allah shi mana gafara idan kullunan da ka yukrihu haka ne ko sannan sai aka samu lamirin ha'un sai aka samu nunin niswa ko? to kun kalmomi guda nawa ne nan guda uku domin ga akaraha yukurihu ko ga lamirin ha'un ga lamirin na nunin niswa kalmomi uku ne sai aka hada su aka hada cure aka hada su guri da aka rubuta su a hade wannan na ce mishi mausul za mu zo insha Allah ta'ala cikin jazariya na'am ina jin mun gama da wannan ko فبارك الله فيكم yanzu kuma za mu ɗauki mutakariba ne a ga wani ta'arifi nan da na gani cikin asal sabilin shafi ga littafin nan asal sabilin shafi ita kuma wannan ita ma tana da tsari ne irin nawaki kamar yadda kaga jazariya wannan sharhinta ne to asal sabil shafi a cikinsa akwai sun ka'idoji da ba su cikin jazariya ko kuma inda mai jazariya ya tsuke bayanai shi kuma sai ya bayani faffada yalwatacce wanda yake zai ba da dama kowa ya fahimce shi cikin sauki insha Allah to idan Allah ya ba mu dama shi ma wani lokaci sai mu samu mu dirasa mu karana comparison comparative study ibn jazir ya ce guri kaza shi kuma wannan ya ce guri kaza to wanne ne yafi fasaha gurin bayanai wanne ne fi takaita bayani al-imam sayyuti yayi al-imam al-iraqi ya rubuta alfiya akan musalul hadith al-imamu suyuti da yazo daga bayansa shi ma sai ya rubuta alfiya kan musalul hadith wacce asalin ta iraki ne sai da ki baiti guda 600 ya watsi da su ya bar 400 sai ya kirkiro waɗansu baiti guda 600 sai ya gauraya su da wannan 400 sai ya fitar da na tashi alfiyar to yana cewa fa hadhi wa hadhihi alfiyatun tahki durar manzumatan dammantuha ilm al-athar fa'iqatan alfiyatul iraqi fil jam'i wal ijazi wattisaqi malamai kuma sun bincika sun ga haka ne alfiyansa ta fita a alfiyan iraqi fil jam'i wajen tattaro mas'alola wal ijazi da kuma summarizing watan takaita bayani mun fahimci wannan ko to haka malaman suke haka malaman suke fitar da abubuwa jam'i wal ijazi wal saki da kuma kyan tsari ko zubi Allah ya ji ko su Allah ya ji musu rahama to mutaqaribani kuma harfani taqaraba makharajan wa ikhtalafa sifatan هما العرفان اللذان تقاربا مخرجا و وصفة عفوا تقاربا مخرجا واختلفا صفة تقاربا مخرجا واختلفا صفة harufan da suka yi kusanci wajen mafita suka saba wajen siffa هما حرفان اللذان تقاربا مخرجا واختلفا صفة to akwai waɗanda suka yi su kuma su kawo nasu tarifin su dai amma nan wannan shine idan ban manta ba cikin auye kuna cikin tufutul atwal da makaranta ya kawo mana wajahi bi ko to idan muka ɗauki abinda ake nufi da taqaraba makarajan watan suke mujawara tajawara makarajan harfan da suka yi kusanci wajen mafita amma sifansu ya saba